cewa babban bakonmu sheikh muhammad salisu dan sheikh manu sallau kano jika ga shehu shehun shehunai shehu muhammadu sani kafanga wanda sananne ne baya bukatan wani ta'arifi saboda yana zuwa garin nan yana halartar tarurruka daban-daban na maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mafi yawa duk gayyatar da aka masa yana ansawa eriyan nan kai da nan har taraba har ina ne ma dai duk wuraren zuwansa ne daga nan kuma abin da ya nausa kada kuma ganan kuma gidansa ne ma gaba daya saboda haka shi ya kawo mana ziyara a wannan yar jaririyar zawiya da take a anguwan nan muke so albarkacin su baƙi masu zuwa Allah ya ɗaukaka ta ya ƙara mata daraja ya ƙara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto mun samu haɗin kai mun samu yardan Allah mun samu yardan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkacin irin jawabai da suke samu daga muke samu daga gare su saboda yanzu a saurare shi a ji shi da ji irin na ji sosai na zuci domin magana zai fito zai fito a zuciya ne to ta fada cikin zukata Allah shiryar da mu Allah taimake mu kuma masu ɗauka ga kunan ga mai faɗi sai ɗauka Allah ya taimake mu salamu alaikum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رفعت إلى داها الأمين شكايتي ولم يلفظوا شكوى إليه فلم يشكي عليه صلاة الله ثم سلامه بها يسهل الأرزاق والعيش والقوت عليك صلاة الله ثم سلامه تكيني شر السهر النافس النفس نجوت من الأعداء والشر كله ألم أرى نارا خالدا بقواشي عليه صلاة الله ثم سلامه أتقبلني يا مصطفى الكون النعم عليه صلاة الله ثم سلامه تكين الأما والرؤف والأقم والصمام عليه صلاة الله ثم سلامه تكين شر الدين والشؤم والقمام عليه صلاة الله ثم سلامه تكين شر البهل والهرس والبرم عليه صلاة الله ثم سلامه وتحفظ أولادي وتكفيهم نقم كفاك ربك كم يكفيك واكفة kafkafu haka kaminin kana min karaki ya kuru karan ka karli kafi fi karakin ya hakin mushakshakatan kalkulukil fulki kafaka ma bika kam ya kafi ka kurbatahu ya kaukaban kane hakin kaukabal falaki yan wa masu albarka mutanen wannan gari gombe da kuma wanda suka shigo daga sauran gurare na wannan zawiya da muka hadu mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh To alhamdulillah na cika da farin ciki da murna da jin daɗi da na zo na haɗu da 'yan uwa a wannan zawiya mai albarka kuma a wannan rana ta juma'a mai albarka. Wannan rana tana da girma da daraja. Jiya a masaukinmu da daddare da jiya da dare da yau da safe an ta zuwa masu cewa a yi majalisi a zawiyoyinsu. Saboda kowa sai ya ce juma'a yake so, juma'a yake so. ita kuma juma'ar gaba ɗaya guda hudu ce a cikin wata ɗaya to ji aka yi ta zuwa yau ma aka yi ta zuwa to kuma ga inda Allah ya shirya za a zo to Allah ya shirya wannan zawiya za mu zo wannan dama ban taba zuwa nan ba amma shi shehi mai wannan zawiya ina ganin fuskarsa na ce na san shi domin muna haduwa a wajen tarurruka na majalisai waɗansu kuma da yawa nan ma ga su don mun gaggaisa da su wanda dai an san juna wannan ziyara kuma mu mun yi gadanta ne don zamanin iyayenmu suna zuwa nan kamar shekara talatin ma a baya ni na zo nan talatin ma a baya an zo nan da ni tun lokacin iyayenmu suna raye ko aure ba mi ba to duk mun zo nan an yi maulidi na munazzamatu fitiyanil islam wanda mahaifinmu shi yake gabatar da wannan maulidi da kuma su gidan shehu Ahmadu Bolari ko da gidan Alhaji Isiyaka gwamna shi ma mun yi maulidi a wajen eh har bayan rasuwarsa ma mun yi maulidi na iyaye da suke zuwa kafin kuma mahaifinmu Shehu Sani kafin gama duk sun zo nan wannan gari ne na Gombe gari mai daraja mai girma kamar yadda Shehu radiyallahu anhu yana fade Shehu Ibrahim yana cewa Kano nan ne wato ainihin asimatul faida eh shewal hadi murtani kuma ya ce gombe kuma asimatul zikiri to ka gani to kuma dama zikirin ai shine fairar eh zikiri shine faira to kaga wanda shewal hadi murtani wanda shine shehin shehunan gaba daya an ba shehu sani kafan ga shehu man tijjani zangon bare bari waɗannan guda biyun su kadai ne suka yi tarbiya gurin shehu ibrahim din Najeriya su biyan nan Shehu Sani kafan ga Shema Tijani su suka yi usuli a wajen Shehu su kansu ba su bi shekara talatin ba ko ishirin da biyar amma duk Shehu nan da suke Najeriya sun yi tarbiyya a Kaulaha amma a wajen Shehu Hadi Murtaniya shine wanda Shehu ya hada su to kuma Shehu Hadi Murtaniya ya zo nan Gombe kuma ya ce Gombe nan ne asimatin zikiri hedikwata ta zikiri ta la ilaha illallah to wannan ai kaga sai godiya ga Allah saboda haka wannan gari na gombe gari ne mai tarihi gari ne wanda aka san shi wajen soyayyar bayan Allah da yawa shehunai idan suka zo suka zo gombe suna samun nutsuwa ba wani gari ne wanda babu hayaniya babu rudu da sauransu eh gari ne nutsatse kuma gari ne wanda kowa yana ƙaunar juna ana son kowa idan ka zo wannan gari na gombe to shi yasa muka ce bari mu ɗora wannan ziyara ta iyaye ba yawon wazi ba yanzu ai ba magana wazi sai dai ziyara ziyara ka kewaya a gaisa da yan uwa kawai yanzu magana ake yi tafayar shehu ibrahim magana ake tafayara saboda haka yanzu shehu yana fade yana cewa maral inkaro maral jawab inkari ya wuce amsa ta wuce ka ce sai ka gayyato wani daga wani guri ya zo ya baka hujjar yin ɗarika duk halar da kai ne wannan tana riga an sani ai wanda ba zai bai tafi kai yayi wanda ya ga zai yayi aman sha ya ti qubaila mamati aman sha nawahu ka ahli shigayi haka shehu ibrahim ya fada shehu ya ce wanda ya so ya zo mu shiga faira mu tafi tare kafin jirgin ya tashi wanda baya so kuma ya tafi sa kamar yadda mutsiyata ma ba su shigo ba wani ko kuma yana cewa alayhi salatu lillahi summa salamuhu bihana damun min mallizal fairi shanna yace salati da amince tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi nadama ta tabbata ga wanda bai shiga faira ba a ranar alkiyama wanda a lokacin shebran ya zo ya yi jihadi ya kawo mana faila to shehu ya ce a kiyama akwai wanda sun shiga aljanna ga su aljanna amma sai sun yi nadama ina ma sun shigo jirgin shehu ibrahim ta yanzu abu ne na soyayya yanzu kawai a jiya ga fuska yan uwa kamar yadda shema tijani yake faɗi zangon bare bari ya ce ikhwati fil hubbi indi laysa li siwuni sami dan uwana wajen son Shehu Ibrahim ya fi min dan uwa na jini ya fi min dan uwa na nasaba inda kana son Shehu Ibrahim ya ce to ka fi min dan uwan jini ni a waje na domin wannan shine dan uwa fillahi billahi min Allah ilallah akwai dan uwa na jini wanda suka wahalar da manzo Allah eh irin su Abu Lahabi yan uwan mahaifinsa ne eh da su Abu Jahil duk dangi ne gaba daya duk Qurayshawa ne aka suka ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matsala akwai kuma waɗanda suka ba shi Ibrahim matsala da kaji wani gun yana cewa wa kuffa anni ya rabbi kaidul ma'arifi to yanzu wannan ma'arifin fasara ta uku ne akwai kaidin ma'arifa in ta mutum kaidi in ya wusuli sai ya ce komai ɗaya ne kawai da ya fito kawai sai ta tabargaza yana mutsike shari'a da an ce shari'a sai ya ce shari'a shara la ilaha illallah to kaga wannan taimaka kaidi taimak makirci kenan to akwai kuma kaidin arifi masanin Allah arifi ne masanin Allah amma kuma sai ya zo ya rinka baka matsala shi ma akwai wannan shi da shebra yake cewa anna ubali har rasul mujawiri iza sarda arbaban nufusi wa hafazu akwai kuma kaidin ma'arifa ma'ana arifi wanda ya san ka shi kuma wanda da shi za a hada yanda za a kware ka shi ya san gidanka shi ya san yanda kake zama kamar yadda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama san mu amma na zahiri ne wannan duk muna magana bisa zahiri dan ba wanda ya sai wa annabi asiri babu shi eh akwai wanda zai wa annabi samu shi fa halara ce halara ce fa la ilaha illallah wa to amma na magana ne na zahiri na shari'a to shikenan to saboda haka alhamdulillah wannan abu da Allah ya mana na baiwa kala kala Allah ya mana ni'ima ta samarwa a halin babu mu Allah ya samar da mu mun gode Allah an ce akwai waɗanda ma a lahira Allah zai halicce su kawai a can filin taron mahashar idan Allah ya halicce su ya ce ku tafi wuta gaba ɗaya waɗansu sai su kama hanya kawai su tafi wutar saboda mun umarni waɗansu kuma sai su su ce haba ya za a ce mu tafi wuta a halice mu yanzu ba mu je duniya ba babu manzo ba wani abu kawai za a ce mu tafi wuta ba inda za mu to su ko sai su yi gaddama su ce su ba su tafi ba to sai Allah ya ce to sai a juya kenan a canja to sai a ce to sai a canja waɗannan sun bi umarnin Allah to wanda suka tafi za su shiga wutar sai Allah ya ce a dawo da su su tafi aljanna in sun je duniya ma za su bi mu waɗannan masu taurin kan a da sun je duniya ma taurin kai za su yi to su kuma sai a watsa su a wuta Allah ya ce ban damu ba zan cika wuta ban damu ba in cika aljanna ban damu ba dai gashi nan haka za a yi to mu kuma sai gashi an samar da mutan a duniya sannan za a zo da wuta ita kanta wutar a filin alkiyama za a zo mala'iku dubu saba'in ne suke rike da wutar jahannama mala'iku dubu saba'in amma idan ta wani irin ihu duk sai ta buga su da ƙasa eh idan ta wani irin gunji ta buga su da ƙasa Allah ya ce dubu saba'in su kuma ƙaruwa a kuma rike ta ta kuma gunji ta kuma buga su da ƙasa ya ce waɗansu su ƙaru haka za a zo da jahannama su kansu sun gaji ta gaji da su sun gaji da ita haka za a zo da wutar jahannama filin taron mahashar da dai abubuwan da za su faru duwatsu a nike su dutsuna kaga suna tashi kamar wato ainihin gashi irin nan wato ainihin na buzu yana ɗagawa sama a wannan lokaci da bala'ai da musifu kala kala to molan mu ibrahim kaula yana yin wannan bayani a wani majalisi yana bayanin irin wannan ranar za ka ga bayan mutum a kirjin wani gam kafar wajen mutum dubu a kanka kai kadai gumi ya shaƙe mutane ana cikin bala'i da musiba annabawan ma za ta zuwa gunsu kowa ya ce ba zai tunkara halarar zati ba to duk wannan abin da zai faru na bala'i da musifu shau yana bayani wani majazubi amma kun san shi ba sa sha lissafi a daban yake shi misali ne aka kawo wani majazubi kawai shi kuma yana gefe ya ce shehu duk wannan bala'i da musibar da za a yi a filin taron mahashar a wannan filin annabi Muhammad yana wajen? Shai Ibrahim ya ce yana wajen. Shehu Tijjani yana wajen ya ce shi ma yana wajen. Ya ce kai ma kana wajen ya ce ni ma ina wajen ya ce Allah ya kai mu lafiya. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka ji majazumai. shi kawai abin da yake hango an dai akwai ainihin rahamatin rabbaniya magana ta ƙare iza ga yashe ibrahim ya ce da mutum ya san arrahamanu da ya burin bala'i da musiba su taho in dai amma ya san me arrahamanu me ake nufi da shi to shi sa mu ga mu Allah ya mu musulmi bayan ya mu mutane sai mu musulmi kuma a cikin musulmin kuma sai Allah ya sanya mu a ƙarƙashin al'umma da tafi kowace al'umma wannan al'ummar tamu fa akwai annabawan da suka yi roƙi Allah ya sa su cikinta matsayi ne mai girma matsayi ne mai daraja annabi Musa yana cikin annabawa 124 yana cikin mursalai 313 yana cikin mursalan da alkur'ani ya zo da sunansu su 25 yana cikin cabinet guda biyar ulul azami amma dukkan makamin nan na annabi Musa da ya ga abin da Allah ya nuna masa a munajati ya ce Allah wannan matsayin na suwaye Allah ya ce na al'umar annabi Muhammadu ne. Annabinsu ba a haife shi ba sai nan gaba zai zo. Annabi Musa ya duk abin da ya gani sai a ce namu ne, sai ya ce Allah kujeran nan tawa da nake kai ta annabta a sauke ni daga kai. Rawannin nan nawa na risala a kwance min shi, Allah ya ce to sai ayi yaya ya ce a shafe ni kawai gaba ɗaya. Sai a bullo da ni, a banna a bullo da ni idan Muhammadu ya zo. In zamo farar hula sibiliyan kawai irin kowa a cikin al'ummar annabi Muhammad. ‘yan uwa, annabi na Allah, manzo, ulul azami, annabi Musa ya nemi yana cikin wannan al'umma wannan ba karamin aiki ba ne, kuma hadisi ne na manzo Allah. Shi ko Shai Ibrahim ya wake hadisin ya ce, Tamanna kalimullahi, law kana wahidan min ummati khairil khalqi zaka maqaluhu. Fa in ja'a ruhullahi Isa, fa innahu min ummatihi tahqil fi alifialuhu. Yusalli bihil mahdi ya fauza ummatin ya ummuhu mudaha wa isa wa aluhu to gashi wannan Allah ya mana baiwa mun zo cikin wannan al'umma sannan sai Allah ya mu kuma a ƙarshen zamani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa al'umma ta kalma dari kamar ruwan sama ne ba a san wanda ya fi alhairi ba na farkon ko na ƙarshen in ji annabi muhammadu idan ba yi ruwan farko ba babu shuka hankali yana tashi idan aka yi ruwa aka yi shuka ba a sake yin ruwa ba shuka kuma ta mutu kenan to manzo Allah ya ce al'umma ta kamar ruwan sama ne na farkon ya fi alheri ko na ƙarshen ba a sani ba gurbacewa tana tsakiyar to shai ibrahim ya ce ga mu mu kuma mu ne na ƙarshen kenan sahabban annabi su ne ruwan farko mu kuma mu ne ruwan ƙarshe la ilaha illallah idan babu sahabban manzo Allah addinin musulunci da bai zo yanzu ba idan kuma ba su shai ibrahim da an batar da addinin da an daina shine ma'ana abin da annabi yake nufi kamar ruwan sama ne na farko ko na ƙarshe ba a san wanda ya fi alhairi ba shi yasa da shau ya zo ya ce wala ummatuka sidi fihimu an asuqahum ila hadratil barri rahimi ilahina makasidina ni abin da nake nufi ga al'umma gaba ɗaya in kora su zuwa ga halara ta, ta Allah kowa ya tafi zuwa ga Allah in kora su zuwa ga soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi sallama to sai Allah ya mana baiwa da musulunci kuma Allah ya sanya mu a ƙarƙashin al'umma da tafi kowace al'umma Allah ya ba mu manzon da ya fi kowane manzo duk irin saban da wannan al'umma suka yi idan suka ce astaghfirullah Allah ya ce an gafarta ma kuma ba wanda zai san maganar amma zamanin annabi Isa idan mutum ya buye tabargaza ya sabo da gari ya waye a kofar gidansa sai a ga an rubuta kawai daga halarar Allah yake dambarawa wannan jiya ya aikata laifi kaza kuma duk tuban da zai ba za a gafarta ma ba sai ya je masallaci masallatan ba su da yawa sai ya je Baitul Maqdis ko wasu masallatai sannan in najasa ta sauka a tufafinsa ko ya wanke ba za a karbi ibadar ba sai dai ya sa wani abu fa ya yanke tufafin idan a jiki ne sai dai ya kankare najasar da wani abu to wajen kankarewa in jini ya fito shi ma najasa ne wahala kan wahala kenan amma mu sai Allah ya bamu annabi Muhammadu duk najasar da take jikin kayanka idan ka tsoma shi a ruwa magana ta kare an wuce gurin kuma idan janaba ce a jikinka ka da ka shiga ruwa kai niyya in kogi ne ma da kai niyya sai ka cindima kawai duk an faɗa gashi na a fiƙiu ga ruwa ɗan kankani eh ga ruwa ɗan kankani an nemi ruwa an rasa ga ruwa ɗan kankani najasa ta faɗa ciki malamai suka ce a haka za a yi alwalar kawai a doka sallar Allah ya karba ha duk wanda ya tsalla duk wanda ya salla tsirara sallarsa ba ta yi ba wani guri sai suka ce salla uryanan ka yi sallah tsirarar tik Allah ya karba al'umma na Muhammadu kenan a kaji ga mutum an tsare shi a police station an samu matsala ya ce a bashi ya fita ya sallah suka ce ba inda zaka ba za ka fita ba to a bani ruwa aka bashi ruwa fiya wata ya alwala sai aka ce to nan ya za a yi wajen inda yake zaune kuma ga jini ga fitsari ga bayan gida ga wane ne kuma an ce ba zai fita ba sai aka ce me sallah bi najasati ya yi sallah da wannan najasar akan kashi da fitsarin zai sallar in dai al'umma na Muhammadu ne kuma an karba ka shi sa wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk inda kai sallah ma Allah ya ce masallaci ne kawai amma wadancan al'ummatan fa sai ka je masallata mu ko duk inda sallah ta kama ka kai kawai ta yi an karba kuna cikin tafiya lokacin sallah ya kawai sai ku daura alwala ku yi sallah kun nemi ruwa kun rasa sai aka ce to ayi taimama kawai a gabatar da ita duk gashi nan eh zaki ya biyo mutum a jeji Allah ya kiyaye mu sai ya hau kan bishiya ya buya ga lokacin sallah ya yi suka ce ya yi sallar ba alwala a kan la ilaha illallah waɗansu suka ce to in ya sauko sai ya sake sallah waccan ta rushe wannan da ya yi ta ne ko Allah zai karɓi ransa to ya yi sallar a haka suka ce amma in ya sauko sai ya sake sallah wasu malaman suka ce ba maganar sake sallah an gabatar da ita saboda sallah ce ta bala'i magana alwala ba la ilaha kaji ba magana alwala babu ita ma ba da tsuwa eh kai wannan al'umma fa mun gode shi yasa wanda yake cikin wannan al'umma ta annabi Muhammadu malamai suka ce kafin mutum ka ce masa ya shiga wuta dan wuta ne kungurmin dan wuta ya shiga wuta ya dawwama a cikin wannan al'umma yana da wahala yana da wahalar gaske saboda ai ainin rahmatin rabbaniya wanda zai shiga wuta a cikin wannan al'umma ya dawama a ciki sai dai makiyin annabi sai dai mai kin manzo Allah shi kadai amma musulmi mai dan kurakurai su ne za su shiga wutar jahannama za a dan sa su a wutar jahannama a dan daddake su a wanke zunubai masu laifuka kenan mu kuwa ba ruwan mu ma da wutar ina ruwan mu Shai Ibrahim ya faɗa alam ara naran khalidan bigawashi ya ce ba zan taba ganin wutar jahannama ba bigawa shi haggar washinta ma ni ba ruwana da ita da ni da jama'a ta wanda suka biyo mu an ka ji mutum yana ce wuta wuta a'a mu ba abin da ya dama mu bayan wuta bane mu yan aljanna ne a aljannan ma jannatul firdaus kuma mu makotan manzon Allah ne muna tare da manzo Allah domin manzo Allah ya ce wanda yafi yawan yi min salati shi yake tare da ni to yanzu dan tijaniya duk duniya ba wanda ya kai mu mai yawan salatin annabi sai wani ya ce ma ni ba na tijaniya amma kullum sai na yi salatin annabi miliyan sai muka ce min yadda amma kuma mu mun fika me hujja sai aka ce a dawo mu hawayin kalla mu nama ya kullum sai mun yi dole dole dole dole to wannan a dawo mu hawan da aka dawwama ane duk kankantarsa shi Allah ya fi so shi sa ɗarikar tijjaniya tana da wahala gurin wanda ba ba tijjani ba wallahi ko ya shiga sai ya fita sai ya daina yi duk wanda kuka ga ya shiga tijjaniya ya zauna a ciki dama ɗan tijjaniya ne wanda ba ɗan tijjaniya ba ko ya shiga saboda babu sunansa ba sunansa a lauhil makanun ko an duba lauhil mahafuza an ga sunansa wannan iska ne lauhil mahafuza ai shafewa ake a rubuta a shafe a rubuta a shafe amma lauhil makanun ya tabbata to mu sunan mu yana lauhil makanun shi yasa ba ka sakewa in baka yi lazumin safe ba sai ka ji duk da mu mu fa wajen mu fa yafi bashin kuɗi yafi bashin kuɗi wana mun ka wani dubu kaza wannan this is wannan na lazumin safen yafi tashin hankali domin kai ka san cewa fa ufu bil ahadi kai fa ka dau alkawari ga Allah ba alkawari ga Alhaji wani ba to idan ba kai lazumin safan ba sai ka ji ba nutsuwa in ba kai na yamma ba ba nutsuwa zikirin juma akwai wanda hakuka yake in ya kubce mar haka wazifa kai mu ba bayan carbi ma wannan wani ba zai fitowa daga gida babu ba gani yake tsirara ya fito wallahi akwai wanda in ya fito ba carbi gani yake kai rannan dai yan ada sun ci galaba babu ndiga ya zai ya fito haka sai ya ci gaba ki kai ko ya fito kai maza karɓo min carbi na a gida laliba yake kawai sai kai na manta sarbi makamin kenan ai an manta da shi to bare kuma dariƙar to kullufin mu aikin mu kenan kuma dariƙar Shehu Tijani ba kirkirar ta ba yana da ilimin da zai tsara salatan ai ya kirkiro su amma ba tsara ai ba kaga jauhara ba ta sa bace jauharatul kamali ita daga kamili ne zuwa kamili Muhammadu na baɗini ne wa Muhammadu na zahiri jauhara haka take haka take ita jauhara ko duk littafin duniya idan ka duba kuma zaka ga haka ne shi shehu tijani ilhama aka yi mar kawai an masa ilhamata ne kawai sai je yana yin jauharatul kamali salati hudu ne guda daya four in one in ka shiga ciki kuma kana fara karanta salatin zaka ji ka fara tafiya halara shi yasa suka ce to ba a karantawa sai da tsarki ba a karantawa sai an yi alwala jauhara sai an yi alwala an yi tsarki a nitse to ake karantawa ba a karanta jauhara ana yawo ba a karantawa a cikin abin tafiya akwai masu taurin kai 'yan kaduna maulidin ilori ko maulidin ilori masu taurin kai sun karanta sun shiga jirgin ƙasa kawai sai suka kama karanta jauhara wai ma jazubai ne to ba san sai jauhara ta fi su jazaba suna fara karanta jauhara kawai kafin ka ce mai taragon jirgin ƙasan ya tsizgi da ya cire ya rinka katantanwa da su yan kaduna ne ya rinka katantanwa da su wallahi wani ne a ciki wani mai nutsuwa ya ce shehu tijjani kai sai aka ga jirgin sai ya tsaya cak taragon abal abbas to sai ka tsara to kaga jauhara shehu tijjani ba kirkirar ta yi ba ilhamar ta aka yi masa daga kamili zuwa kamili to haka kuma salatul fati waɗansu irin yan adawa duk da dubba magana su muke ba an wuce nan suna surutu akan salatul fati ai shehu tijani ya ka a to ka dai ka duba tarihi salatin ya girmi shehu tijani shi ma gani abin alhairi ne kama yanayi ya ga wani salatin kuma ya koma wancan salatin sannan ya ga kakansa wanda baya ƙarya sai ya dilojudi manzo Allah ya ce tijani me yasa ka daina salatul fatihi ya ce ya rasulullahi na ga wani salati ne da aka ce kai ka faɗi matsayinsa to shine na koma ina karantawa sai manzo Allah ya ce tijani koma ka karanta salatul fati wannan salatul fatin ta ninka wancan salatin so dubu saba'in fisa salatul fati kaga ba ta da zai kuma kana yin salatin da kayi ɗaya salatin kuma sai wa kansa ɗaya biyu ke na yi idan kai biyu kuma ya zama hudu a haka salatul fati take Shi yasa shi Allah razumi na Kano yace ni fa ba duk bukata nake wa Fatiha salatul Fatiha ba. Yace wallahi ba duk- sai wacce ta isa ta kai ta kawo. Shi yasa bayan Allah da ka gaya musu ka ce ga bukata ta ka gama fade kaf sai ce Fatiha salatul Fatiha. An yaga kai mai raunin imani ne ka san wani yana da raunin imani. Yau shi sai an ce ya kawo rago ya kawo saniya ya kawo turaren bahur ya to tarkato duka sai ya gama ajiya kaf da ya tashi ya tafi ka- ka karanta ma Fatiha salatul Fatiha. Ka kwanta kai bacci Allah ya karba. Fatiha salatul fa abin suka ce salatul fati da ya tarin jayi halittar Allah sauran karatuka ana yi ne kawai bisa ibada ibada ake ana yi bisa ibada ne sai a yi karance karance amma Fatiha da salatul fati an gama kaga dai Fatiha dama kowa ya sani sirrin alkur'ani gaba ɗaya yana cikin Fatiha da ita aka tsaye da sama da ƙasa eh ba dukon nan na ba bi kano shi ma fa yana cikin fa fatiyar yana ciki sannan salatul fati ba sunan wani ba sunan kowa sai Allah sai annabi Muhammad to salatul fati ya girmi shoti ya tun kan haife shi ana yi Mahmud al-Kurdi a Muhammad al-Bakari wasu kan ce Mustafa al-Bakari to wannan shine wanda ya roki Allah Allah ka bani salatin da mutum da aljan har mala'iku ba su taɓa yi wa annabi irinsa ba yana jikin Ka'aba sai Salatul Fati ta fado a gabansa an rubuta ta da ruwan gol sai ya rinka karantawa shine mai Salatul Fati ta fado a gabansa Shehu Tijani kuma ya zo da Salatul Fati ya jaddada sannan ga Salatul Fati ta kama mana izuwa yanzu ga ta muna yi shi yasa wani wani malami yake cewa kowa ya yi- kowa in dai musulmi duk musulmin da ka sani ya iya Salatul Fati sai dai ya ki ya iya ta har yan wancan kungiyar da ake faɗi duk sun iya eh eh amma sauran salati wani zaka ga bai iya ba yanzu wani da ka ce karanta min salati sabiki aiki ya same ka eh karanta min salati kaza ba zai iya ba amma salatul fati makiyin ma ɗarika ya iya ta sai da yake to shehu tijani abul abbas kakansa sayyidul wujudi annabi muhammad rasulullah shi ya bashi wannan ɗarika ta tijaniya a wani gari da ake cewa garin abi samguna kuma ba a kulla kofar ba tana nan a buɗe don karkace a rufe eh kofar karɓar ɗariƙa daga annabi a'a ita kam an rufe shehu tijjani shine na ƙarshe babu wata ɗariƙa da za ta zo bayan ɗariƙar tijjaniya tijjaniya ita ce ɗariƙar da ta rufe duk ɗariƙu baki ɗaya daga ita ne an kulle babu saura ɗariƙar tijjaniya kenan amma wani abu ka samu gun manzo Allah wannan zai iya yiwa idan matsayinka ya kai yanzu idan ka shiga halwa cikin tsarki da alwala da abubuwan duk da kai na na kusanci sai mutum ya ga manzo Allah shi yasa abin da muke ta gaya gurare din da muka shiga da lunguna da sako da kurfa kurfa guri guri babu rikima idan an ce an ga annabi mun yadda amma kada a rinka sa wasa kuma a cikin maganar dan yanzu akwai masu sa wasa da wani ya rasa yanda zai yi ya buga ya buga ba kuɗi ya buga ya buga ba hadiya mutane kuma suna son manzan Allah ba wanda ya kai shi farin jini duk halitta duk halittar Allah ya fi kowa farin jini ya fi kowa jama'a Shehu Ibrahim fa yana jama'ar Annabi Muhammadu ka duba kuma Shehu Ibrahim ga yamun mai yawan mabiyansa a duniya babu to ci- yana cikin al'umma ta annabi Muhammadu Rasulullahi to sai aka ce a'a abin da ake dubawa mutum idan ya mafarki ya ga annabi ko ya ga annabi a fili ko ya samu wani matsayi shiru ake yi kawai duk wanda ya kai mukamin matsayi yana yawan fade yana yawan fade matsayin sai ya gudu sirrin da yana yankewa yake ai sai madadin ya yanke sai ya daina zuwa idan ka ji duro yana ƙara bai cika da ruwa ba duro in ka je na kwan kwan kwan kwan kwan bai cika ba amma idan ya cika idan ka da kar dum dum ba ya cika to shi sa shehu ibrahim yake cewa tarahum sukutan wal maqamu mushira shiru ake kawai matsayin sai ya bayyana kansa al'umma sai su gane hakan to shi sa muke ta ga yan uwa jama'a din da dai gaskiya mu yan tijaniya yan fayara ma ba mu da wannan waɗansu ne masu wannan wani ya rinka rantsuwa ya ga annabi wani kuma a gidan rediyo wata matar ma ta yi ta rantsuwa da kadaita za me na rantsuwa me na billahi ta rantsuwa kin ga annabi ba magana ra'aitu rasulullahi yace ko ka yadda ko baka yadda ba shi da ya ga annabi جهرا ويقظة ببارز هل ذاك المحل محله رأيت رسول الله نسا بأنني سفير له في الكائنات مغلس رأيت رسول الله جاد ببقيتي وما غاب أن الدهر برا ولا بهرا وفي الحج يوم الإيد بالخيف ممنا جهارا أتاني المصطفى بالمنائه هكا أبن يكي to wannan yana daga cikin abubuwan da shi akan kiyaye a kare wannan na cewa mutum ya ce ya ga annabi ya taran tsaran tsana ta fama ka bar shi a zuciyarka ka ga manzo Allah soyayya ne an tambaye shi Abdul Ahad Kaduna dan shi Ibrahim mutum yana son annabi amma bai taba ganin sa a mafarki ba ko ba yawan ganin annabi shine ake tambaya yace a babu matsala ai yawan ganin annabi ka shiga matsala ne matsalar da ka shiga sai kai ta ganin annabi yana fidda kai daga wannan matsalar amma lafiya ka kalau ba wani rikici ba wani abu ya ce ba za ka ga annabi ba amma yawan ganin annabi to an shiga wani hali ne sai manzo Allah ya zo ma da amsar kawai eh jiharan atanil mustafa bil manaihi da an shiga wani yanayi kawai sai ya zo eh alam tadari anna al hashimi musamiri wa mukatabisi mahamata hayyar jihbizu ka gani malamai sun rikice an ce kowa ya zo da hujja sun tafi duban littattafai ni kuma sai annabi ya gaya min amsar shehu ibrahim shine ma'ana abin da ake nufi to shehu tijjani abul abbasi manzo Allah ya bashi wannan dariƙa ta tijjaniya a wani gari abi samguna bayan ya shiga halwa kuma ya gwagwarmaya kuma shehu tijjani mun sani malami ne babba akwai waliyai wanda ba malamai ba amma dai ba za ka ce musu jahilai ba ko yaya dai sun san addini Allah ya musu baiwa to shehu tijjani waliyi ne kuma malami cikakke kamili ya ma haddace alkur'ani yana shekara bakwai idan ka duba kasidar shehu ibrahim ko cewa ya haddace qur'ani yana tsakiyar shekara bakwai shekara uku da rabi kenan ya haddace alkur'ani shehu tijjani ba kuma kawai ya ji karatun bane irin na yanzu ka sai yanzu akwai masu hadda a waya in ya siya in ya sa abin nan a waya a haka sai ya haddace to wannan shi kuma ba a kyankyance ilimi ba a kyankyance ilimi na karatu wannan diwanin da muke na Shehu Ibrahim a cikin diwanin akwai wani guri da Shehu yake cewa uqabbilu yuminal haqqi jalla jalaluhu wannan gurin idan ka ci karo da shi a diwani ko malami ne kai idan baka koma cikin hadisai ba sai ka wahala sai da muka yi shekara goma sha biyu muna fassara diwani da azumi a gida tafsirin suke tun daga abal kalbu hajjul fikiri amma duk shekara idan muka zo wajen in aka ja sai in maimaita larabcin a yi gaba kawai uka bilu min alhaqi jalla jalalu na je na gaya wani malami na ce ban fahimci gun nan ba ya ce ai gun yana da rikitarwa dama sanannen guri ne ka bar wa shehu kayansa kurin ka yi gaba akwai malamin da na gaya masa na ce uka bilu min alhaqi ya ce to fa ya jike da gumi sharkam ya ce malam dan Allah dan annabi ka tabi ka hada ni da basira gashi na diwani la ilaha illallah haka aka ta fama shekara goma sha biyu malami na karshe ne ina zo ana gaya masa ya ta dariya ya ta dariya ya ce hadisi ne ai amma dan ka zo kawai ka ga diwani a hanya ka siya kana karantawa ko malamin shi ba shi da naƙali kun sa akwai naƙalu naƙali wancan ya iya daidai to daga na tashin alkiyama in dai kana da naƙalu ba za a taba kama ka ba in baka iya baka da baka da nahau eh baka da ilimin nahau amma kana da naƙalu to sai kai karanta daidai sanda wancan mai ilimin yake kai kuma ka naƙalto a haka eh haka ka naƙalto to daidai zai tafi idan taɓargaza ka ɗauko eh haka ne shi yasa aka ce kar ka yadda yanzu ka samu shehi gurgun shehi shehi wanda bai da shehi shehunan ƙarya masu nada kansu ko ka yi tarbiyatul azakari ba yi ma izini ba waye ma izinin ba da dariƙa kawai dan kai tarbiya ko kuma ka karbi dariƙa ko ka yi tarbiya anda ko ka yake an baka sai an maka izini ya rike hannunka ya ma izini ko ba takardu magana ta gare amma bai rike hannunka ba sai ce na baka mukaddamancin tijjaniya ka ba mutum ishirin dariƙa iya nan aka zai da kai in ka haura ka yi kuskure ka ba duk duniya ɗariƙa matsayinka kenan ka ƙaddamar da wani matsayinka kenan ka ƙaddamar da wancan ya ƙaddamar da wani har tashin kiyama mudalaki kenan ka ba da tarbiyya kai duk wani asarari na ɗariƙa ko shehinai ba su yi ma izini ba ka ɗauka ka karanta wancan shehin na farko in yi ma izini magana ta kare to kun sa akwai shehure masu na da kansu ko masu manyan kaya kamceciyar riga da rawani kim idan da kandiri ko ba haka bane eh da mutane suna bin baya akwai hadari sai sai abu na gaskiya to irin wannan sai ka zama mai nakal kuma ka rinka tambaya to wannan guri na diwani abinda da yake cewa bari ku je a haka a fassarar uqabbilu ibn al-haqi jalla jalaluhu inji shi ibrahim yace na tsotsa hannun Allah shine fassarar hannun Allah na tsotsa na sambace shi to kaga ba ni ba kai ma ai zai rikitar da kai gunnan zaka dan ji kai yaya gunnan ne uka bili min alhaqi jalla jalalu da akwai malamin da nace uka bili yace a wannan ai ba matsala eh ai can da yake cewa bi yumni rasulullahi da albarkan manzo Allah to mu dauke shi haka mana ina sumbatar albarkoki na manzo Allah wani malami yace ha wancan da ya ara wannan ba ya ara ba iri da bane ka san karatu yana da wahala yi wani gurin malami sai ka ga kai ɗalibi ka fara koya karatu amma ana ta tafkawa ana ta bugawa eh ati eh ya zo ati mai girman kai to sai ka duba sai ga wannan alhanza ne wannan alli kafa a kai kawai ji kake yi amma an ka duba ba ɗaya bane a rubuce humaira yan kankanuwar jaka humaira jai yarinya aisha kenan to ai aka ga sai a makaranta amma kawai kai ka ji a kunne an faɗa abu eh to sai ka duba wancan an kumbura baki wannan an sake shi wannan mai ha karami fassararsa daban mai ha babba fassararsa daban karatu yana da wahala karatu aiki ne ja eh to sai ka duba to sai wannan malami ya ce ga yanda gun yake a'a na kuma zuwa gun wani sai ya ce rabbana mu dauki wancan rabbana me takabbal takabbal minna ina nan ma suka ce ba haka ba ne uqabbilu yumna alhaqi na sumbaci hannun Allah to sai wani sai ya ce haƙƙun ai sunan annabi ne to she Ibrahim ya ga manzo Allah ya sumbaci hannunsa tunda an ce haƙu sai wani ya ce to ai kuma ya ce jalla jalaluhu Allah kenan to na ƙarshe ina zuwa na ce uka bil ibn yayi dariya yayi dariya sai ya ce hadisin manzo Allah ne ya ce amma yanda gun zai zaka ji dadin gurin ko ma bai cikan baya su suke nuna karatun gaba mu koma baya to she yana maganar aikin hajji ne a gurin yana cewa na je aikin hajji sai she ke cewa na yi sa'ayi safa da marwa sannan sai na zo kuma ina dawafi ina kewaye ɗakin Allah ya ce da na kewaye ɗakin Allah uqabbilu ibn al-haqq ya ce to gurin ya fita na sambaci dutsen hajar al-aswad hadisin annabi ne dutsen hajar aswad yana gargadaman Allah wanda ya wanda ya sambaci dutsen kamar ya kuma gashi na cikin hadisi amma cikin Ibrahim ikon Allah ba hannu wannan ba dutsen hajar aswad shine hannun halara in ji annabi Muhammadu Rasulullahi ma'ana Shehu Ibrahim ya sumbaci wannan dutsen kenan da kun ji da abin yake to Shehu Tijjani zai iya kirkiro dariƙa misali a ilimin sa amma bai ba shi hasali ma bayan ya haddace Qur'ani ya karatun littattafai ya tafi neman ilimi ya gwagwarmaya da mazaje da ziyara yan uwa bayin Allah da kabilu kala kala da gwagwarmaya dan wanda yake yawo kai wanda baka zuwa ko ina ko baka taba zuwa ko ina ba ba ilimin ku dai ba wanda yake yawo shi fa ya ga wannan abin daga nan ne in muka duba za mu ga Shehu Ibrahim Kaulaha halifan manzon Allah to tarar da Shehu Ibrahim babu ma ba ranar babu ita saboda bayan yawo da ilimi da abubuwa da kwakwarmaya da aka yi da mazaje shi fa ya ga abubuwan ya shiga guraren to Shehu Tijani sai da ya yawo zuwa ga ziyarar waliyai bayin Allah sai ya zo wani gari a bisamguna bayan ya je aikin hajji to wannan garin a bisamguna a nan ne shehu tijjani ya gana da sayyidul wujudi manzo Allah ya ce tijjani karbi wuridina ya bashi tijjaniya amma kafin ya karbi tijjaniya yayi dariqa qadiriyya yayi siddiqiyya yayi muridiyya yayi halwatiyya a wajen masu ba da ita masu izinin duk ya karba kuma yayi waɗansu dariƙun kuma ya karba bai karanta ba waliyan ne suke bashi saboda a kiyama su yi alfahari shehu tijjani ya taɓa yin ɗarikarsu wannan shi ne to shehu ya bayan yi wannan daga nan kuma sai bayan ya ga annabi sallallahu sallama sai manzo Allah ya bashi ɗarikar tijjaniya kuma ya ce ya rasulullah idan zan zama ni ne sila na tsiran duk wanda ya biyo ni zan tsayar da shi zuwa ga Allah to ni- zan karba idan ba zan iya tsayar da wanda suka biyo ni ba ya rasulullah ai min afuwa an ji da kaina manzo Allah ya ce mun lamunce maka duk wanda ya biyo ka zaka tsayar da shi to sai shi manzo Allah ya ba shi tijani dariƙar tijaniya ya ba shi lazumin safe da na yamma ya ba shi istighfari da salatin annabi bayan shekara hudu sai ya sake ganin manzo Allah sai ya ƙara masa da zikirin juma'a da wazifa sannan ya cike masa da la ilaha illallah to dariƙar tijaniya kenan ayan qulta halzal wirdu na hati muhammadin aqulu na'am wirdi ni lil safai amal wirdi illa zikru lillahi wahdahu tusalli ala al muqtari khairu warayi amma fi zikri shehi aw zikri ghairihi fa wirdi li dayil abd aini tawayi yan uwa wannan shine fa tijaniya duk ba tijani anan ya sani tijaniya lazumin safa da na yamma zikirin juma'a da wazifa amma idan kaga zakirai suna zikiri suna dukan kirji suna tsalle suna faduwa a wannan ba tijaniya ba ne a waɗansu mutane ne cikin tijaniya suke wannan zikirin ko kuma masoyan 'yan tijaniya ai mun fahimta saboda waɗansu gani suke yi wanda suke gefe ko za ka ce ka ga ɗariƙar tasu duba ka gani wannan zikirin fa ana tsalle ana ihu a'a wannan ba shi ne tijaniya ba tijaniya lazumin safa da yamma zikirin juma'a da wazifa wannan zikiri wani abu ne na ƙarin falala kurin shine ma'ana sai aka ce to ai tsalle suke kuma suna dukan kirji aka ce to ai ba wani laifi wanda ya tsalle da ki kirjinsa ai kirjinsa ya daka shi dai abin da Allah baya so ka daki kirjin wani ka zalunce shi eh to amma mutum ya daki kirjinsa ba shi ya ga zai iya ba eh to wannan shine ka gani ko to sannan aka ce to maganar rawa fa ko ai ana yin rawa a wajen zikiri to wannan an tambayi shau da ya rubuci a Ghana kasar Ghana ni ina wajen ya ce to ai ita rawa tana bayuwa ne hukuncin rawa abin da aka yi shi wanda yake rawar ai mun fahimta yana nuna alamun kamar karancin hankali karancin nutsuwa in kaga mutum yana ta rawa ba dalili to shi wannan zakirin ai akwai dalili domin zikiri ake ko yake yake yin wannan rawar ɗaya kenan na biyu kuma dama shi zakiri ma san da zakiri ya narke ya fana ya ba shi ai ba zakiri a gurin shi zakiri ya kare zikiri ya kare sai mazakuri kawai shi sa wani mai kasida yake cewa da mai zikiri da shi zikiri a cikin uku kwagayen zikiri ko mai zikiri ko ko zikiri ko wanda ake yi wa zikiri la ilaha illallah muhammadur rasulullah waɗansu ma sai aka ce a ai a wajen maulidanmu ana kiɗa ana kada mandiri ko ana kada kayan fiyano da waye nan ma aka tambaye shi da ina wajen sai ya ce ai shi kiɗa hukuncinsa abin da aka kiɗa dan shi idan mutum ya yi kiɗa yana zikiri to zikiri kawai in ya yi kiɗa yana wa'azi wa'azi in ya yi kiɗa yana shirme shirman kawai shi kiɗan bi yake kawai abin da ka kada sai ya bi kawai sai ya tafi zuwa can shi ko shehu ibrahim ya ce ni da naga ana kiɗan ma sai ya tuna min manzon allah fal anwaru wal alwanu war raqas wal ginatu zakiru arbabal basair bil qasam eh an ji an kai shi as- wannan faransa wani hotel aka kai shi Ibrahim hotel faransa to sama aka kai shi aka yi man masauki nan kuma kasan inda kasan dai Port Harcourt in ka je Port Harcourt duk hotel din da zaka je sai dai kai hakuri ko kuma ka kwana a masallaci ko in kai sufi ne tafi masallaci mu muna hotel a can za mu kwana shi Allah kawai zuciyar nan yake dubawa nan ne hadarin kawai na to haka ne ai wannan faira ce ta Shehu Ibrahim eh kuna zaune kai aka kawo muku naman kaji ga lemuka ga moltina ai magana ta kare eh faira ta zahiri kenan ba wai shine hakikan faira ba amma a zahiri su mutane haka suke gani sai ka ji ana faira ku ka mana faira eh mana ai amma ba shine faira ba eh kama da haka shine kawai an kawo naman kaji kawai ka kakkarya cinyoyin nan an kawo lemo ka dora shi mai sanyi ga ruwa faro ka dora mai sanyi aka ce ga wata yarinya kyakkyawa budurwa ja an baka ka karba da ne ake wannan kafin zuwan Shehu Ibrahim da an ga malami da wata yarinya yan budurwa ya aura sai ya ce ya bar Allah eh sai ka ji to da a lokacin malamai sai an samu wata bazawara kowace ta dade ba ta yi aure ba kowace ake an rasa yadda za ita ake ba malami saboda an rena malamai a wannan lokaci shine na Allah billahi lazi amma shehu ibrahim yana zuwa fa sai ce me zamani ya dalle kullu wajhi ghayr mukaddarin أروه وأقد دائما لم أكمد عليه صلاة الله تو أقادي صبوها عند أبر المرسلين ومن برسول الله لم يخش جلمدا عليه صلاة الله ثم شيخ إبراهيم أنت راينا إلى الفجر to yanzu faira ta zo faira ta zo shai ibrahim ya zo saboda haka yarinya ka bincika yar asali mutanen kirki kyakkyawa budurwa ka aure ta tuni manzo Allah ya datse wannan saboda kar wasu su yi wa mutane shirme yana karami a shekaru na zahiri shekara 25 ko ya auri ya 40 dan karka ce kaga tsohuwa ta wa wannan yaron wayo kan ka faɗa annabi ya kora abin sai ya auri sai da Khadija a shekarun baya ta haife shi a zahiri nan kuma ya zama dattijo sai ya auri kuma sai da Aisha ka duba shekarun Aisha gaba ɗaya da aka ce shekara tara ko mai har auren da, da shekarunta da zaman da ta yi da annabi da gwagwarmayan nan duk da aka yi kana ji a cikin hadisai shekarar ta goma sha takwas kaf la ilaha illa- Aisha ba sai dai bayan manzo Allah yin shekarun da ta yi amma nan shekarunta na duniya da zaman da ta yi da annabi shekarar ta goma sha takwas annabi ya bar duniya la ilaha illallah To an gama, da ka ga malami da mota zagin sa ake yi, Shehu Sani kafan ka ko? An ce shi ya fara hawa mota a malaman Najeriya, Sardauna ne ya bashi, Haruna ɗan Rokal ya kawo, Ahmadu ɗan Tata ya kawata, da an zo za a tafi taro kawai sai a gan shi a mota. Malaman ne suka rinka, oh la ilaha illallah malamai sun zama 'yan duniya. Eh, yau kun ga malami wai a mota, annabawa jaki suka hau. Eh, amma kun haka suka yi ta faɗi. wannan motoci ne fa na da to yanzu kuma a- a bakar jib zaka ga malami kuma an fi ganin in- an fi ma yadda an fi yadda ya iya amma da an gan shi a ƙar yana tafiya ma ba yadda ba da an gan shi a wani tsohon mashin ba yadda ba da an ga amma da an ga zundume miyar kai shehu ibrahim ikon allah muna gode wa shehu ibrahim shehu ibrahim ya kwato wa mutane yanci to kamin kai magana shehu ibrahim kaula yana zuwa kawai sai aka gan shi a zundume miyar mota rigar jikinsa ta fita sarkin garin naku sandarsa kawai jarinka ne na kasuwa Na, kasashe mun je kasashe fa da yawa wallahi ka je da hoton sandar ka ce a sassaƙa ma wallahi ba irin ta bace ayi ayi ayi a zana ka ganta dirkekiya ta shehu ibrahim ko daidai amma sandar za ka yi wani shehin ne ma yana takama inda ka san tabar yayi riki ko muciya amma shi ibrahim ka duba ka gani sandar ta yi kuma shi kai la ilaha illallah ya sa takalmi a kafarsa wani a cikin kannansa ya ga takalmin sai ya je ya tambayi wani a nan kasuwa ya ce wani ka- takalmi zai ce eh a nan shehu ya turo aka sai mar kuma irinsu ne guda biyu daga wancan sai wannan duk irinsu ne ya sai takalmin to ka san shehu ibrahim shi dama yan uwansa suna irin kakaci da shi haka Eh, Shehu Shehu tijjani ne ba ya man wasa ba kama isa ba kai ina wannan duk wanda ya taba shi a wa'azi ya faɗa ma bakan magana sai ya shiga bala'i wanda ya taba shi bai shiga ba ba ga ya can ba da ransa da komai amma yana tsare bai isa ma ya fito ma ko sai na gaya muku sunan ai kun sani ba sai an faɗa ba bai isa ma ya fito ba eh kana gani to wancan kawai sai ya sa takalmin yana zuwa kawai sai ya tsaya kusa da shehu ibrahim ya sa haka kanin shehu ne sai ya ga kuma takalmin kamar ba iri ɗaya ba kamar na shehu ya fiƙe ruwa ya koma gurin mai sai ya ce irin fata ya ce wallahi irin su ɗaya ya koma ya kuma shehu ibrahim ashe ya fuskance shi ya ce kai ba fa daga takalmin bane daga mai takalmin ne daga mai takalmin ne da an sa sai ka ga ya daidai kawai to wannan abin muka sano a wajen shehu ibrahim yanzu dan faira ko rigarsa ba mai tsada ba ce sai kaga yafi kowa iya sawa da ya dauki hula dan karkata ta sai ka jana mai tsada ce fa wannan hular kuma dan faira ne sai ka ji ana cewa kai wannan gizina ce wannan shadda gali wallahi daga shehu ibrahim ne to yana zuwa shehu ibrahim sai ya datse abin ko da ba ka da wannan allah ya baka faira ta badini na faɗa a kaset matanmu ma ba su san mu ba a ba ba- wa yake magana jama'a gari matar ka ma bata san ka ba ba tana takama in ni na san mijina ni na san halinsa ba ƙarya take wallahi akwai lokacin da za a ce alhaji za a yi kaza ko malam za a yi kaza ya ce ki yi haƙuri babu bata yadda babu ba je da daddare kaji fa aka ci a gidan an ci naman kaji an sha lemo yanzu da safe ka ce mana babu bata san tsabar kokari ne irin na dan faira ba tsabar a kyautata musu ne in ka ce babu bata yadda ba kana fita waje sai Allah ya sa ka ci karo da wani ya baka kuɗi ko hadiya ko harkar ku ta kasuwa ta wani bangare ka samu sai ka dawo ka ce mata ba ku da haƙuri kin gama hayaniya yanzu gashi ina fita sai Allah ya kawo bata fa yadda ba da kayi gaba ta ce maza sarakunan wayo sai da ya je tukun ya zaɓo iya wanda zai bayar sannan ya zo ya bayar wannan na faɗa a kasar kana ji yayi a wata zawiya ina faɗi a zaria wani dattijo a kusa da ni ya ce malam da ni kake wannan karatun ya ce yanzu haka muka gama da matata na ce babu kuma yanzu gashi an samu ta ce wallahi in zan in zan sa gafaka qur'ani a wuyana ba za ta yadda babu ba to mun gode Allah to mu yan tijaniya mu yan faira shi yasa kafin bukata ta zo Allah ya kawo abin amma zaka ga ba wanda halara take mutsutsukawa irin mu haka ne billahi allazi la ilaha illa huwa dan tijaniya dan faira ya fi kowa mutsutsuka karɓar sako daga Allah amma sai an yi kamar zaka ce wayo sai Allah ya ce ayan nan la ilaha illallah sai ya yi abin kamar zaka ihu duk wanda yake nan kuma ya san haka yake eh mana haihuwa fa za a yi ma fa an mahaihuwa kasuwar ta tsaya cak in harkar makaranta ake dum duk wanda za ka buga wai ka kasa sai ka ji kai an hana ka in ma ka buga ya ce wallahi harkar ta tsaya ai kaza kaza ka ga duk abin da ake ka gaba ɗaya bai wuce gora da alawa ba sai ana gobe za a yi sunan kawai la ilaha illallah wani sai ranar sunan fa da safen an ɗaur an rada sunan ma a wannan gurin sannan kudin hakika zai zo na ragon kuma duk dan fayara in an gama sunan sai ya ci riba ba haka bane wala sai ka yi rara amma fa sai ka daure dan sai ka karbi sako daga Allah kamar a to ko ba haka ba ai muna karba sai ka karba eh sai ka ji abin dim idan dan fayara ne kai kana samun kuɗi a harkokinka kuma sai a tara ma kuma mabukata yanzu in ka ga wanda suke karkashin shehunanmu wayannan kagan wanda suke su akwai aiki muridi fa za ka gani kawai a zaune a wajen eh da muridan baya su suke ba shehu ne yanzu ta juya sayi mu ai duk shayin da baya bayarwa duk sai sun watsi ba wanda zai zauna wallahi wallahi ba za a zauna ba ba ne zama amma an kaji ana la ilaha illallah muhammadur rasul ya kaji kuri to kaji kuri ya dauka ana ta zikiri a zawiya akwai tuwon shinkafa akwai dafa malam ba haka bane a ba ka abinci me zamu zauna mi zikiri mun yi sai mu je gida mi amma ka ji guri ya dauka ana zikiri zawiya ta dauka shehi ya taho ana ba da hanya ana gya akwai abinci akwai nutsuwa kuma za ku tafi ya maka addu'a ya baka na zahirin sannan kuma ya baka ɗayan ye ga lafiyar jaka ga lafiyar jiki eh aka shayi shayi an min haihuwa ya ce ga rago nan idan Allah ya mai fata yi ne shayi idan kuma bai da ƙarfi sosai ya ce ga wannan dan rage kuma ya maka addu'a to haka ne to mu yan faira inda muke din nan a haka muke wanda ba dan faira ba yana gefe shine bai gane ba amma mutakar kana tijjani ko kana faira duk abin da aka tashi a unguwar kuma za a sai da gida cewa za a zo wajenka ba haka ba ne sai a ce a je wajen alhaji wane ko malam wane shi zai iya siya su ko ba san yadda aka waye gari ba eh ba sani ba kuma idan kana duba rigar shehinai ka duba riga kabceciya ko rawani a in wannan zaka duba ba zaka ba su hadiya ba ba zaka duba ba in dai wannan ne ba ruwanka idan shehi zaka ga da shehi ko wani shehi ya zo ko abu a'a abin da ka tashi kana da shi na hadiya ka je ka gabatar in dai maganar riga ce ba wanda zai ba ne ba wanda zai ba shehi Ibrahim kwandala a duniya idan motoci ne idan muridai ne a zube idan mabukata ne a zuba ka je kai ko yanzu idan ka je kaulaha da hadiyar ka zaka ba yayin Shehu Ibrahim idan baka da karfin imani ba zaka ba su ba miliyan ɗaya fa zaka bayar kan ka bargun an rabar da ita ko kwandala ba za a shiga da ita gidan ba ka kawo riguna na miliyoyi ana zuwa akwatin kawai sai a ce a kaiwa alaran mawa ne a kaiwa wani a gabanka ba haka aka yi da shehu ba eh wannan yusuf lalakwaja shekara guda suna tara hadiya ya je kawai shehu ibrahim yana kawai shehu ibrahim akwati ne shekara guda na tara hadiya akan wannan dutsen wani mabukaci ya ce shehu a taimake ni da abin da zan ci abinci saboda annabi muhammadu shehu ibrahim ya ce dauki wannan akwatin gaba ɗaya ka tafi da shi shehu yusuf lalakwaja ya ce wayo ya rike shehu ibrahim ya ce shehu ya ce ka duba ka ga me yake ciki ya ce kai ya ce Allah ka bawa Allah ya san abin da yake ciki la ilaha illallah muhammadu aka yi faɗa eh to muna roƙon Allah ya ƙaro mana faira ba wai wannan shine fairar ba na zahirin ai kun fahimci magana ta dan wani zai ce an ce a'a wannan wani abu ne na falala daga Allah to kuma sai Allah ya sako mana ciki to shi yasa yanzu za ku gani mu rike ɗariƙa shehu tijjani hannu bibbiyu wallahi shehu ibrahim ya ce duk wanda ya rike tijjani a hannu bibbiyu kai ya ce zai wahala ya ce yana cikin kaka na kai wannan kwaɗan matsi da nake gaya maka dama za ka yi karɓar wannan sakon sannan idan kai ɗan fayara ne ba ka yi usuli ba ka yi tarbiyya ka ce komai daidai ne ko to sai a bullo mata can la ilaha illallah za ka yi karɓar sakon iza kanat al agadar min malikil milki fasiyani indi ma yasiru ma biki to sai abun loma tarihin annabi yusuf kawai zaka yi shiru daga nan sai dai da harba ka yanzu wanda ya fito daga tarbiyatul azkari yanzu ya usuli to idan ka nema tarihin annabi yusuf to tarkiya kenan ai sai da kai shi gurin annabi dan annabi jikan annabi tattaba kunnan annabi duk duniya babu kamar annabi yusuf a zamaninsa ko babansa bai kai shi ba la ila karimin min karimin min amma sai ga shi a birsin a kurkuku a daure dan annabawa jikan annabawa babban mutum mai girma mai daraja kuma ba mai kyansa a duniya kyan fatar jiki da kira halitta amma sai ga shi an duka an jefa shi a rijiya eh ayari suka tsince shi a rijiya suka yi farin ciki da murna suka je suka kasa shi a kayan siyarwa aka siye shi a matsayin bawa annabi dan annabawa aka je rinka yin aikin bauta a cikin gidan sarki matar sarki dama ta san ta ce a sai mata a kasuwa ya zama sanyin idaniyar mu dai mun sani a tarihi to matar sarki kuma na hankalinta ya tashi ta ga annabi yusuf yaro kyakkyawa ta nemi annabi yusuf tana so ya kusance ta annabi yusuf ya ce yana tsoron ubangiji duk dai mun sani a kisar da koma dai ya aka dai ma'ana dai bai kula tan ba har ya zo zai kubce ta ya gaman riga a wannan lokaci, wani abu da za mu shiru ka gane cewa lamarin Allah sai shi a ƙurani, Allah ya ce duk ƙofofin gidan kaf ta kulle, haka ne ko? Ta gama kulle ƙofofin gidan gaba ɗaya yayin da ta nemi Yusufu ya kubce sai suka ci karo da mijin nata, sai suka ci karo da shi a bakin ƙofa. ya aka yi aka ci karo da shi kenan shigo da shi aka yi halara ko ko kofofin ne suka bude amma na ga a ƙur'ani haka ne ko suka ci karo da mai gidan nata a bakin kofa duk kofofi a ribe kaga na baka aiki anan ko zai la ilaha illallah eh amma wanda ya rike sharbin nan ya gano gun to ka kun ji yanda aka yi ko shikenan to mijin yana zuwa eh makirci irin na mata sai ta ce ba abin da ya kamata ka aikata ga wanda ya nufin cin amanar iyalinka sai dai ya kurkuku ko kai mar azaba mai tsanani bai dauki hukunci ba sai ya ce kai yusufu me ya faru ya ce ita ta neme ni a kanta waye shaidarka babu kowa a gurin sai ya nuna wani jinjiri waye shigo da jinjirin gun a wata gissan ma suka ce wani jinjiri a bayan wata mata a gaban matar aka yi abin ne la ilaha illallah jinjiri yana magana ai baya magana amma sai jinjirin ya magana kuma ka ji wani aikin na uku jinjirin ya ce ku duba idan rigarsa ta yage ta baya ita ta neme shi ya zo guduwa ta yaga man riga idan ta gaba ta yage shi ya neme ta suka yi kokawa ta keta man riga ana duba rigar sai aka ga ta baya ta yage saboda haka mijin nata ya ce ki ji tsoron Allah ki nemi gafarar Allah kai kuma Yusuf kai shiru ka bar wannan magana annabin Allah ne ko zai tona asiri ya faɗa ita matar za ta faɗa abin da ya faru ta nemi yaron gidanta mijin kuma zai zo ya ce matata ta nemi ta zina zai faɗa ya aka yi kuma Allah Qur'ani ya ce sai labari ya baza a gari matan gari suna ta zaginta subhanallahi matan sarki ta nemi yaron gidanta tsananin sansa ya lullube zuciyarta in ji Allah a'a to ya aka yi labarin ya baza a gari ya aka yi kuma sai ya dawo kunnanta labarin sai ta aika musu da takardu gayyata ta shirya walima ta ce Yusuf zo ka wuce ta gaban matan nan bayan ta ba shi abin yankawa wasu malamai suka ce kankan ko ma me shi dai Allah ya ce abin yankawa kai kuma kai ka san abin da aka ce abin yankawa ne ji Allah ta ba su wuka ta ce ku yi ta yanyanka wannan kayan da zamu yi walimar kai Yusufu zai ka wuce ta gaban matan can yana zuwa zai wuce ta gaban matan gaba ɗaya duk sai hankalinsu ya kansa tar suka kura mai ido suka ce hasha lillah tsarki ya tabbata ga Allah wannan ba mutum bane malakun karim wannan babban mala'ika ne suka yanke hannu jini yana kwarara matar sarki ta ce shi ne wanda kuke zagi na a kansa ashe muna da yawa la ilaha illallah kaya suka ce kaga yusufu da rigima kai da matar sarki ne yanzu fata da kanmu gaba ɗayan mu ma wallahi matan ga suka ce idan har baka biya matar sarki bukata mu ma ka biya mana bukata ba sai ka yi bursin ya ce kurkukun Allah ta fi min wannan bala'in tsoron Allah ya ji ko tsoron Allah ya ji bai yi zina ba ko haka ne Allah ya ce to shiga kurkukun shekararsa tara zare ka san wanda la ilaha illallah ka san ko ka wanda ya ji tsoron Allah bai aikata laifi ba ko in Allah yana kubutar da shi ko ai bai aikata laifin ba kuma ya birsan din kaga kai arifi ka tabbatar da cewar shi tafi ko ina aiki yake zuwa da shi dan karka ce ai na ji tsoron Allah ban yi zinab ba gashi kuma dau'i ina ruwansa halara kenan ko ta ina aiki take zuwa kai dai ka kiyaye kai dai ka bi dokar Allah kawai wannan shine kurin abin da yake akwai kaga yadda aka yi ko sai ga sha tsare ba zai dade a tsare ba waɗanda suka yi mafarkin ƙarya suka kirkiri mafarki suka ce yan bursun kenan ko bari mu tambayi wannan mutumin kai da kai Yusuf mun ga mutumin kirki ne kai ga mafarkin da muka yi suka yi duk mun sani a Qur'ani ya ba su amsa kuma haka ya tabbata sai to wanda zai fita daga cikin su shi ba kashe shi za a yi ba Yusuf ya ce in ka fita ka gaya sarki a tuna da ni ina nan fa har yanzu a tsare wannan abin da ya faɗa Allah ya ce a tuna da shi ko ba mu mu tuna da shi ba sarki ya tuna da shi ya ƙara shekaru a zare la ilaha illallah ina jin kuna fahimtar bayani na to aiki shi mu je mu dau to bari ƙara ɗaya sai mu yi addu'a ina na Hadiru da Musa to na sayyidina Hadiru da Musa kaga shi ma aiki ayyukan da aka ce annabi Musa yana ya nemi ya yi tafiya da sayyidina Hadiru. Hadiru ruwaya mai ƙarfi ba annabi ba ne, wali ne, sufi, ha'arifi, muhaƙiƙi, mudaƙiƙi, mai ilimin haƙiƙa ne. Annabi Musa yana da ilimin haƙiƙa amma saboda wannan a nuna cewar ga wani ilimi da Allah ya bashi, shi kuma nasa daban. Sai Musa ya nemi su tafiya, Hadiru ya ce tafiya da ni akwai wahala. ko yanzu ne majazubi idan ya tafiya da ɗan shari'a zalla, eh, kowa sai ya ji jiki. Kai dai majazubi gani za ka yi wannan ɗan fiƙin ya takura maka, kana sa takalmi kafar hagu cewa zai kaji banza, waye ce ka sa hagu takalmi ma sai ya ɗan fiƙi sai ya ce fara da dama. Kaga aiki ya samu, kai kuma sauri kake yi, da ka zo shiga ban ɗaki kana sauri ka matsu eh bawali ya daure ma kana jefa kafar dama sai ya ce ayya ta hagu za ka fara sawa kai kuma a matsa kake eh to da ka shiga wajen kewayawar ma idan katanga wani ya dan hango ka ta katanga wani yana kula idan mutum zai bayan gida a fiƙiu wannan kafar ta hagu ita ake ba nauyi ba a so ka zauna daidai sai dai ka ba ta to masu zama kuma akan yawwa kwalaba masu zama a kan yanzu kuma fa na kwalaba na tangara to gashi nan dai to sai ya ta baka aiki da ka dauki buta za ka kama ruwa za ku yi sallah daga rike buta zai ce ba a daidai ka rike ba dan shari'a zalla ko ba haka bane to ai shi sai ya gaya ma ƙwarya a hannun kaza menene bokiti a bangare kaza to ka gani idan kuma ka hada biyu wancan ilimin nasa na shari'a na zahirin dama ka san shi ga kuma naka to sai ku zauna lafiya duk wanda ya ce ɗaya rike sai ya wahala wanda ya ce iya zunzurutun littattafan shari'a na fiƙiu ni kaɗai na ya ishe ni zai wahala wanda ya ce ni kaɗai ilimin haƙiƙa zan ɗauka ƙarya yake ai ba zai tun da ma gashi ai shari'a ta zo a ba ga kama to ai tun da ga ka shari'a kenan ma yi a to ba ga ai shari'a ma ta zo ba ga kama da ka ji yunwa shari'a in ka sha ruwa shari'a in ka ci abinci shari'a in ka sa riga shari'a amma duk halitta duk duniya kowa dan hakika aka haife shi kowa dan hakika ne ba hakike a haka aka haife ka tsirara tik amma ana haihuwa sai ya ce maza ba shi nono ya sha ya zo shari'a in bai sha ba mutuwa zai maza saman riga kai ta so mahaukaci tsirara haka ne idan ka girma ka taso ka taso ka zo za ka je kai aure da wannan rigar ta shara kuma da ita za ka je ka nemi auren yarinyar a hada aure a je a daura aure idan ka ce niyan da Allah ya halice ni a gaskiya a kazan tafi to kaga dai yarinyar nan ba za ta tsaya ba za ta gudu ta ce mahaukaci gidan su yarinya a ce mahaukaci ne ku kama shi amma kuma aka Allah ya halice ka amma saboda ka kwaye waccan rigar ta shara ta kamala sai ka sa ta tukun idan aka gama daura aure ka je da rigar kamala to an gama daura aure kuma sai ka sa ɗaya rigar ta hakikar sai ka ce oh ni rigar shari'a kullun da ita zan je gun matar shari'a ta ce mahaukaci a kashe auren la ilaha illallah to shine misalin a hada yake to idan mai ilimin idan mai ilimin hakika na ma'arifa ya ta- ma- ko- ma- musamman majazubi ka zo ka yi tafiya da mai suluki to ba za a shirya ba za a yi ta rigima a hanya za a yi ta rigima a hanya bugawa za a yi ta yi shi yasa wani yake gaya mai yace wai sun je eh, shehu abul fatai lokacin yana raye yace da suka je suka bi shi sallah yace shi dai yace to wannan waliyai ne tunda eh yace kuma tun daga duk duniya an sallama wannan bawan Allah kuma malamai sun saki sun kuma san shi kuma a gaban kowa to ni ma na saki aka ce me yasa yace to ai ni da naje na bi shi sallah ne yace ni dai da na duba agogo ina jin ba a cika minti biyu ba ma Ina- eh an gawa yace ko minti biyu ba ai ba shi abul fatai sallarsa har ya idar da ita subhanallahi subhanallahi wanda suka je gidan kuma sun ce dama haka ne tanifir an gama an gabatar ta shiga kuma ta tafi wanda kake gaya ma da ka gaya ma bukatar ka in ya daga hannu kan ya sauke bukatar ta biya to mu yi bayanin haduru kamar da nace in na faɗa za mu tashi mi sallah na haduru da Musa din nan ko kaga ya ce zan yi tafiya ya ce ba za ka iya ba akwai wahala ya ce za ka same ni mai haƙuri insha Allah ba- ba sai na ja ƙuranin larabcin ba saboda sauri kuma kowa san gun ai za ka same ni mai haƙuri insha Allah ta'ala ya ce to bismillah suna hawa jirgin ruwa ko sai da na hadir ya samu kafaɗar jirgin ya fara dukanta tukun ya ɓalle musa ya ce subhanallahi malaya za ka mutane barna daga shiga jirgi ka ɓalle musu jirgi kana nufin ruwa ya shigo ya kashe mu ka lalata mutane jirgi ya hallakar da mu ya ce musa na ce dama ba ka yi tafiya da ni ba kaka ce za ka iya ya ce ai min afuwa za ka same ni mai haƙuri insha Allah ta'ala ya ce to bismillah mu ci gaba tun da ka ce insha Allah ta'ala to suna saukowa daga jirgi sai ga wani yaro karami ba abin da ya yaron bai balaga ba ma annabi Musa kafin ka ce hadiru hadiru kafin ka ce me ya tafi makoshin wannan yaro yana cafan makoshinsu ya haɗa shi da garu dim ya balle markai ya kashe shi musa ya ce la ilaha illallah wayo inna lillahi wa inna ilaihi- malam me maka inna lillahi wa daga kanin yaro zaka kashe shi hadir ya ce kai na- kai majazubi la ilaha illallah yaro kyakkyawa hadir ya ce musa tafiya da ni akwai wahala Allah shi yasa wallahi dan faira dan faira ya fi daɗin hurɗa da dan faira dan tijaniya zalla ya fi jin daɗi da dan tijaniya zalla ko ba ku gane nufi na ba yau musulmi zalla ya fi jin daɗi da musulmi zalla to an dan faira zai iya zama da musulmi zai iya zama da dan faira zai iya zama da dan dariƙa zai zama da dan iska duk abin da kake ba kai saka cutar da shi ba dan ya gane ya gano kawai fada an ka na kadil gaini fal ainu zahirun fa na kaduka ainil aini abdalakal gaina ina ruwansa da kai ka gama tarkacen abubuwanka kawai ya ga yadda abin yake jujjuyawa tuni ya gama eh ka zo kawai sai murmushi ya san haka aka ajiye ka kai ba ka juyar da ni ba eh to ya aka yi kaga wannan kenan na ƙarshe ya ce idan ka sake yi min tambaya rabuwanmu ta zo za mu rabu musa ya ce ni ma na yadda a rabu tashi hankalin ya ishe ni la ilaha illallah tashi hankalin ya ishe ni ah to kai ne zaka tafi mall din shebra na ƙasa sai ka je ka ɗauki wani anguwa ku kurin ba ɗariƙa ba faira kuma bai zauna da yan faira ba haka kurin sai ka tafi da shi mall din shebra na ƙasa ya za a ƙarke ka san dai kai eh za a buga to na farko dai maganan masauki babu ita eh kuma kun je wajen nan kuna yan faira shewunan mu ne suka zo shi kuma ya je gun ya ga ya kwana a waje akan titi ba masauki ba fiya wota ba abinci ba wanda ya kula shi ya je filin taro ana mutsutsuka shi amma balla shi amma sai ya ji wani yana Allah ya kai mu faɗi a ina za a yi shekara mai zuwa da Allah shekara mai zuwa a ina za a yi wannan wani irin tafiya ce to kaga ai ka san kai ma ka ji amar amma sai ka dauki dama wanda ya saba zuwa ka dauki dama wanda ya saba zuwa ya tafi maulidin ilori ya kwana a jaba to eh kaga daga jaba zuwa iloru wajen awa biyu ko uku ne can a gaba fa to dama a jabe kwan ai ya saba dandanawa ya je maulidin mina ya kwana a gidan mai kwana akai ana ruwa a nan ya kwana ko ba haka bane ya zo maulidi naku na nan gombe wanda suka kwana a bola sun fi miliyan daya bola busu busu gashi kana gani gidanka haka aka rinka ɗebo su a cikin busu busu cikin kura kaca kaca da dama ya sani wani lungu suka shiga ba akwai wani gari nan kwaje duku ha to akwai wanda ya gaya mai ce tun daga can suka rinka tafiya a gaba har gombe kai kwa ka san mota ma inna lillahi wa inna rajiuna ai ko a mota an ai ai ka ji awa ɗaya a mota ma ka ji kilomita wajen saba'in a ƙar yanzu kai baka ba dan faira ba zaka da wani ai wallahi kai idan rannan ya shiga tijaniya karshen ta ya daina yi eh to karshen na hadiri dai Musa ya ce na yadda mu rabu tashi hankalin ya ishe ni to sai ga wani katanga ko ba ba su abinci ba ba masaukin baki ba komai Musa dai hadir ya ce muta da katanga a wata ruwa an ce da karama aka miƙar da ita wata magana kuma aka ce birkile ne da lebara ko ya kwaba ma ƙasa suka miƙar da katanga suka wanke jikinsu hadir ya ce to zo mu tafi sun kama tafiya sai ce da mun sani mu tambaye su ladan aikin da muka yi musu ma gyara musu katanga kyauta hadir ya ce to anan za mu rabu shehu tijjani abal abbas ya ce ya ce wa yo allah ina ma musa ya yi haƙuri da ya daɗa kwaso mana ilimai ya kwaso mana ilimai ka ga rabuwar ta zo suka rabu anan ya ce to kafin ka sarke ni zan baka labari dukkan abubuwa ko arifi ne yanzu masanin Allah in ya zo ya wani abin ka tambaye shi karka bagur tambaye shi ya baka amsa wani ba wani shi ma ya je ya kwana arba'in ba daki kwana arba'in ya yana ta yana ta yana ta lazim yana wurdi ran da ya fito sai ya ce kai yau na shiga kogin da annabawa ma ba su shiga ba aka rinka inna lillahi wa... to ka san shari'a da ƙarfi mutanen unguwa suka tanana shi ya da ku aka rika dukansa kai ka isa ka ce ka shiga kogin da annaba ba su shigo ba waye kai wani ya zo wuce ya ga ana dukansa ya kwace shi da kyar me ya faru wacce ya shiga kogin da annaba ba su kai ce to ko kuma ya ce ku dake shi fasa alu ahli zikiri in kuntum to waye ce ku da karku kuma kun yi laifi kun yi kuskure malam me kake nufi sai ya ce kogin sabo na shiga annabawa sun shigo aka ce a ba sa sabo ya ce suna waje kogin zunubi na shiga ya ce ya shiga kogin da annaba ta kogin sabo na shiga so sayyidina umar ya zo sayyidina umaru sabon annabi ya zo zai wuce ta wani guri sai ji wani guri kawai warin wiwi kun san ta dade fa hashish shine ko hashish sai ji warin ganye yana tashi sun kulle kofar suna ta badala sai na umaru yana halifa ya kama katanga ya tsirga ga bulala a hannun dama ga takobi a hagu wannan takobin ta wayan can ne bulala ta wayan nan musulmi masu kurakurai yana tsirgawa sai ya ce munafikai Allah ya kama ku dama nan kuka taru kuna ta timbele wani tsoho a ciki ya bugu illahi lazi ya yi bugu ya take ya ce haba umar Allah ya kama muku Allah ya kama ka umar ya ce kai ni za ka faɗa wannan magana ya ce shari'a ce ai yanzu ka ce mana munafikai mu kuma ba mu yadda da kowa ba sai Allah da annabi Muhammadu ba ma zuwa gurin kafirai kaga mu ba munafikai bane munafiki wanda ya raba addini biyu kaga na farko ka, ka, ka ce mana mu munafikai Allah ya ce kar ku nemi tsaraicin yan uwanku binciken tsaraici mu fa buya muka yi amma sai da ka gan mu bi kenan Allah ya ce kar ku zo wa gidaje sai ta kofa katanga fa ka haura ka haba subhanallah eh sai da na umar ya ce Allah ya ba ku hakuri amma wallahi in kuka bari garasa ka ji ko to bari garasa kuna ji ko to ka ji yadda yake to wancan wancan shi ma na hajiru ya ce to barin ma bayani duk abin da ya faru bari ka ji sai da ya ya fare masa bayani yanzu can ma yan fikihun suka ga dama za su yi rikita kai a'a ba sai na- ba sai arifi ba dan fikihu na shari'a idan ya ga dama yanzu ya rikita ma kwakwalwa sai dai da ya fara yaka ce ni za ka yi wa wayo bayan na gano wacce aka wani wai wani mutum ne matafi ya dawo daga tafiyar da yake ya dawo gida yana dawa gida ko da ke kamin dai a ce matafi wannan bangaren amsan ne a takaice dai wani mutum ne ya ci abinci da azumi da rana ya kwanta da matarsa da azumi da ranan ya rushe masallacin unguwarsu ya kashe limamin garin to ba yanzu kaga da ka tsaya da dan fikin kaye na kasa kasa kaga an kifar da kai amma na bai ka ce oh ni za ka yi wayo matafiyi ne ya dawo daga tafiya dama baya azumi Allah ya ce matafiyi sh- tafiya ta shari'a ba ta sabo ba ya ci abinci ya sha ruwa in ta kai kilomita taman- tam- 48 eh ya ci ya ci abinci ya sha ruwa bayan sallah sai ya rama azumin idan kuma ya ga zai azumin ya fi alheri to matafiyi ne wannan ya dawo daga tafiya shine baya azumi ya ci abinci da azumi da rana da ya dawo sai ya tarar da matarsa ita ma ba ta azumi ta gama al'ada ta yi wanka shari'a ta ce ragowar wunin nata ne yayi to sai ta rabba ta azumi sai ya kwanta da ita da rana da azumin ina fili na da na tafi na bari aka ce jama'a unguwa ne suka ce a gina masallaci ya ce to a rushe a bani kayana domin Allah ya ce duk ma'abocin haƙƙi a bashi kayansa a bashi haƙƙinsa aka rushe masallaci kuma alƙali ne mai shari'a ya ce ina ƙanina wani aka ce dama liman ne ya kashe shi yanzu dai yana tsare kai ake jira ka dawo ya ce to ai dama wanda ya kashe ya sare ma kai to saura me hikimomi ne eh da saboda haka hadiri dai a takaice ya ce da annabi musa wancan jirgin na waɗansu miskinai ne ko yagwa akwai azalimin sarki a gaba da yake kwace sababbin jirage to sai allah ya sanar da mu mai da shi tsohon jirgi shi wannan din kuma ilimin da yake ciki kai kaje kuma kai ta bincike mu dai mun gama allah dai ya faɗa mun yadda mun imani saboda haka ban binciken kuma na wannan suwaye eh aka yi kuma oho wannan yaro kuma shi kuma da aka kashe hadir ya ce ayyayensa mutanen kirki ne salihai ne to wannan yaron idan ya taso eh zai mai da su yahuda ko nasara zai kafirtar da su sai Allah ya sanar da mu mu kashe shi kafin ya girma to kaga nan ko magana kai binkicen ba a yi rigima da jama'a gari ba ya aka yi aka kashe musu yaro wannan kai kaga zaka iya shi dai Allah ya faɗa an yi mun imani eh can kuma da aka gama na me katanga da muka ta da ita wannan katanga akwai babansu su waɗannan hawa-hawa na wajen bakwai ne aka ce mutumin kirki ne salihi ne albarkacin uban Allah ya sanar da mu mu ta da wannan ginin na katangar saboda akwai dukiyarsu a gargashi in ta rushe dukiya za ta bayyana su taso cikin tsiya wannan shine abin da kake zargi na akai na baka amsa idan ka duba cikin tafsirai waɗansu tafsiran kuma ai wannan shine a Qur'ani to a cikin tafsiri kuma ya ƙara wa da annabi Musa ya ce duk abin da na aikata a ilimin nan na haƙiƙa kai kuma ɗan shari'a kai ma kayi ya ce ni za ka ce na ya ce kayi to yi min bayani ya ce maganar jirgi da ka ce ruwa zai shigo ya hallaka mutanen jiki ina cewa mahaifiyarka ta sa ka a cikin tsohon akwatu har gidan fir'auna me yasa ruwan bai shiga ya kashe ka ba kuma ga shi akwatin raga-raga a ragargaje ai tun a lokacin baka mutu ba katanga da muka tare ya taba mu ce su ba mu ladan aiki ba kai kuma 'ya'yan annabi shu'aibu fa da ka kai musu kiwon dabbobi ka sha da dabbobin su ka kai su har gida duk abin da ya faru baka ce baban su ya biya ka ladan aikin ba ai maganar yaro da na kashe Musa ka tuna wani kibdi da ka damu kutufo kai ma ka kashe shi Musa ya- Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha آه حسبي ببار رؤوفي حسبي ببار رؤوفي حسبي به وكفاني حسبي به وبداها الله حسبي بشيخ تجاني الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا آه قلبي له ومرامي وقال بي كل آني ربي فدارك أبيدان الله سرعة دون تواني لا لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله. آه لا تشمتن الأعادي لا تشمتن الأعادي ولا توسوس جناني أجعل فؤادي كصغري الله ولا تذره كباني الله لا إله إلا الله الله لا آه ولتشفي لي كل شكوى ولتقضي هذا الأماني بجاي خير البرايا الله جاي شيخ تجاني لا إله إلا الله الله لا إله إلا آه جاي شيخي وأصلي والدي آل المكاني الحاج عبد الإلهي الله بجت دول الأواني madala buruki ya makami surata fi zamani madala bi irsi usuli Allah surata don tawani وقلت لا إله إلا الله وقلت لا إله إلا الله محمد أرسله إلى مولانا إلى إلى الله فمن يحبني ومن يراني فمن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بوتاني ها إذانني خليفة تجاني إذانني خليفة تجاني موهبة من سيد العدناني مولانا لا إله إلا الله من شك في ذا فأرى وأسمعه من شك في ذا فأرى وأسمعه من حيث لا يرى الفتى ويسمع مولانا لا اله الا الله سكن اللطيف نحو كان كان سكن اللطيف نحو كان كان وربي أدهني مقام كنكم مولانا هي before tajalla ga tajalla jalla before tajalla ga tajalla jalla before tajalla ga tajalla jalla وعز مولانا وشيكي جل مولانا لا إله إلا محمد وقلت لا إله إلا الله وقلت لا إله إلا الله محمد أرسله الإله مولانا لا إله إلا الله أقالها الكفار والمجوس أقالها الكفار والمجوس والأمراء فدابت النفوس مولانا لا إله إلا محمد أولهم هوسا وأهل زارما أولهم هوسا وأهل زارما كزاد قوام خير فيهم أما مولانا لا إله إلا محمد وجاءني يربك ذاك موشي وجاءني يربك ذاك موشي ووانقرا وجاءني من فرشي مولانا هي لا لا كذاك كتكولي وفرفراته كذاك كتكولي وفرفراته كذاك غنجا ومن الفير رووا مولانا هيا وقوم غرما وبسونغا وفلا قاووا ولا أخذوا أني ولا مولانا هيا قريش جاءوا وكساسا ولذي قريش جاءوا وكساسا ولذي bargo da gati fa azalu nasbi maulana la ilaha maulana sirta aqulu aina zashay allazi كانوا له رقاب كل جبز مولانا لا إله إلا أنت وأين برهام وما بر كي تو وأين برهام وما بر ها To aina barhama wa ma barhamu hatta fanau fi wa bihi wa hamu maulana hayya والله لولا أنني فنيت في شيء أحمد حياء أميت مولا كي لا إله إلا الله محمد أهل أجاجهم حقيقيون أهل أجاجهم حقيقيون بقوا مكرمين محبوبين مولانا كي إلا الله محمد خرجت من كانو وقلبي بكانو لملا وأحبابي بكانو سكانو مولانا لا إله إلا الله برالي ما يوكل في قرى كانو برالي ما يوكل في قرى كانو تو وشنكافا وكوكو وكنو مولانا لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع محمد عبد الله غير مشبه لا إله إلا الله به بشر مرة مزاليك سفه لا إله إلا الله فهو صفة شباته باسم فاعل لا إله إلا الله وليس بشبه المصدف غير عينه لا إله إلا الله محمد رسول الله على جمادة هذا الكون تدري محمد لا إله إلا الله جمادة هذا الكون تدري محمد كذا الأجم والأعجام من بعد أربه لا إله إلا الله تنكر معروفا لدى كل عاقل لا إله إلا الله وما عرف المختار إلا بنفسه لا إله إلا محمد رسول الله على لا إله اللهم صل على سيدنا محمد الباني لما سبقنا صراط إلى صراطك المستقيم وعلى آله الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون رب العالمين